بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة في أصول الفقه malam ya ce wa yankasimul wajibu aidan wajibi yana rarrabuwa bi itibari waqtihi in an hankalta ma lokacinsa ila mudayyiqin a wanda an kukumce an gane ko matsatse wa muwassa'in da wanda ayyalwace fal wajibul mudayyiqu wajibi wanda an kuntace huwa ma waqtuhu mudayyiqun shine wanda lokacin shi takaitacce da wa dhabitu ma waqtuhu mudayyiqun qa'ida shine dhabit wanda za ta baka ka gane wajibin da lokacin shi kumtatacce na an gane ko wajiban kana au ghairihi ko wajibi na kuma au ghairihi ko ko ba wajibi na ba huwa ma la yasau waqtuhu akthar min fi'lihi shine wanda lokacin shi bai isa a aikata wani aiki fiye da shi ka saumi ramadan fil wajib kamar wa azumi watan ramadan yana yiwa kai azumi biyu cikin ni guda bai yana yiwa kai ramadan na wata biyu cikin wata guda bai wa sittatun min shawwal inda man yaqulu bi annaha la budda an takuna mutatabi'a ko ba haka ba sitta shawwal ai kwanakin ta dai guda shidda ne bai yiwa dai ko da dai ma mun ce ayi ta mutatabi a wasu ce dole sai an yi su jere wasu kuma su ce ana iya rarraba su ina fata an fahimce ni sittatan an takuna mutatabi'a tali yawmal fitri wato tabi rana alfitr ga wanda ya ga wannan amma ba wajibi ne zance mafi inganci in kaga dama ka jera su in kaga dama kuma ka abin nan nasu wa huwa zahiru hadith abi ayyub shine zahirin hadisi na abu ayyub wa hadithu sauban da hadithu sauban wa ayyamul bid da ayyamul bid ko ba haka ba fi ghairil wajib ga wanda ba wajibi ba ina fata an fince ni shi malam ya faɗi cewa akwai wadanda sun ka faɗa kuma ya kawo zahirin hadisi na cewa kina ayi su ajiri ina fata an fince ni wal wajibul muwassa'u da wajibi kuma wanda an muwassa'i wanda an ka yalwanta daga wasi'a ne huwa ma yasa'u waqtuhu aktharu min fi'lihi shine wanda lokacin shi ya isa ayi fiye da daya an gane ko kas salawatil khams kamar sallah biyar yanzu in kai sallar azhur cikin lokacin ta azhur nawa za ka yi sai kai goma ma lokaci bai wuce ba ko ba ka dan bane kenan tana da lokaci mai tsawo to sai magriba ita ce ba ta da lokaci mai yawa duk da yake kafin dai a yi ta in kai ta kana iya samun biyu ko abin da ya kama da haka ko uku wa misaluhu fi ghairi alwajib abinda ba wajibi ba alwitru witri lokacin sa na da tsawo ko ba ka dan bane kana iya witri nawa cikin lokacin shi ai lokaci da yana kana iya da dama amma dai guda an ka ce ai ko la witrani fi laila kawai ne ce mun ce ana yin da yawa warakata alfijir asalin shi raka'atan alfijiri to amma da anka idafa sai anka ce raka'atan alfijiri da musanna da jam'u mudhakkaru salim dukkan su in za a yi musu idafa sai a cire nuno kakka ce mallan yayi kuskure da raka'a biyu na alfijiri su ma lokacin su yana da tsawo wal idani da sallar idi guda biyu wad duha da sallar duha ana yin raka'a biyu ana yin raka'a takwas ko ba haka ba abinda a tsakankanin su kuma su malamai sun ce tunda an yi takwas ana iya yi shidda da hudu tunda an yi takwas wasu sun ce a nasi ya zo da biyu ya zo da takwas din sai ka tsaya bakin nan والوقت شي كو لوكاشي في الاصطلاح او وجه اصطلاح malamai huwa الزمن الذي قدره الشارع للعباده لوكاشي ne wanda anka kaddara shi don saboda yin ibada anka ce ga lokacin da za a yi ibada kaza inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta aqimis salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi al-layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda an kaddara mata lokacin ta wa ma za'amahu ba'dhum abinda wasu suka riya suka kirayas cewa min annal wajibal muwassa shi cewa wajibi muwassa'i mustahilun bayyuwa masu aiki da hankalinsu za'iman anna takhayyira fi fi'il ibada dhatul waqt al muwassa saboda sun kira yadda cewa zabin da anka baka naka aikata ibada an gane ko fi'il ibadati dhatil waqt al muwassa wadda adda lokaci mai yalwa fi awwal al waqti farkon lokaci wa wasatihi da tsakiyarsa yunafil wujub sun kace to in haka ne cikin ai ba ta zama wajibi ba saboda suna ganin a to an ce in ka rama kai farko in ka rama kai tsakiya in ka rama kai karshe kenan sai ya zama to kamar abin ba wajibi bane idil wajibu hatmun domin shi abin da wajibi hatmun dole ne shine hatmun tilas wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya yace la takhayyira fihi kenan shi ko abinda wajibi tilas ne la takhayyira fihi babu zabi wala yajuzu tarkuhu kuma bai halatta a bar shi ba fa huwa batilun mallaci wagga magana da sun ka faɗi batil lalatattan magana ce ai azzamu bi annal wajib al muwassa mustahil cewa ba a samun wajibi muwassa'i li annal wajib al muwassa shi wajibi wanda an muwassa wanda an kai wata lokacin sa min qabilil wajib al mubhami an gane ko fi wahidin la bi ainihi shina daga cikin irin misalin da aka cewa wajibi ne mubhami wanda an bar shi a dunkule kamar inda an ka ce cikin kafara an baka zabi to ai an baka zabi ka dauki dai amma ba za ka zabi ka bar su duka ba ko ba haka nan bane to shi ma irin wanga kamar tafiyar su daya kasalati yajibu an tu'adda fi hissatin min hisasil waqti la bi ainiha kamar sallah ce an ce kai sallar azhar farkon lokaci tsakiyar lokaci karshen lokaci a shi lokacin shi na adda yalwa amma ita sallar matsayin wajibi take mun fahimci wannan da kyau ko ka wujubi wahidatin min khisalil kaffarati la bi ainiha kamar yadda khisalul kaffara na rantsuwa an ka ce ka bada abincin mutum goma ko ba haka ba ko ko ka ciyar da mutum goma ko ka yi sutura komple goma riga da wando ko ba haka ba ko ka yantar da baiwa to cikin su ai dole sai ka yi daya fa ayyu hissatin min hisasil waqti min awwalihi aw wasatihi aw akhirih fa ala fiha as-salata ajza'atu kai sallah farkon lokaci tsakiyar lokaci karshen lokaci ta isa maka da cikin lokacin ta kai ta sai dai an zabi ka yi shi muhtari inji malaman zauri lokacin farko saboda bi baka san ko zaka mutu ba tsakiyar lokaci kai amma shi daruri ba a so ba saboda tana yiwa shedan in yaga an kai karshen lokaci ya jaka shi yasa da yawan masu shago da da yawan masu aiki da da yawan masu duk wanda ya bar sallah lokacin ta yayi kusan kai karshe shedan siyasa ya bar sallah nan dan shedan bai taba kawo ciniki ba sai lokacin sallah ya zo dan taksi in kana ta haya yanzu yanzu na kana samun yanzu yanzu sai ka samu mutumin da zai ce maka jikka kuma kai ko lokacin sallah yayi yanzu ba ga daga jikka alamar akwai matsala ina ba za na fahimta eh akwai matsala dole ku kaga shikka ce su kaga fa in ni kara ta hawa na samu abin nan an ce wani mai tebur shi yana sallah in an toza a sayan kaya sai shi kaci sallah ya sai da kaya ya koma in an to shi kaci ba wai ishara shi kai ba kaci sallah shi kai an kace to kai kakana ce to ciniki wucewa shi kai amma sallah lu ba ta wuce ba an gane ko da wannan ne yake ja hankalin ɗalibai sallah lokacinta ba ana aunawa ba ne da na'ura sallah ana aunawa ne da abin da shari'a tabbari saboda za ka ga ya riko wani ɗan portable kin shi wai sai ya ce salula ba ta nuna cewa ba lokacin sallah yayi waye ga ba salula ce ga nuna ba lokacin sallah ko ba ita bace shari'a ta ga mu na ka'idodi ina fata na fahimta ka an ce in alfijiri ya keto sallah asuba in rana ta wuce tsakiya ta yi zawali daga karfe goma sha biyu da rabi duk lokacin sallar azhar in kurwakka ko in wakka ta kai ɗaya ɗinka sai lokacin sallar asar yayi sabani ga hanafiya wanda sun kace sai ta kai biyu ɗinka in magariba rana ta kwaɗi lokacin magariba yayi in shafaqi ya ɓoyu bayan minti talatin da sallar magariba lokacin isha yayi to sai an ka samu masu na'ura wai su yanzu na'ura ta ga hadamu lokacin sallah ya kuma yi to in na'ura ta haukace kaka zamu to su waɗanda aka su ko su yi sallah kaka in babu agogo no no no no shari'a ba tana magana ne kan mutanen birni ba in an kai inda lokacin na'urorin ba su aiki ya za a gane lokacin sallah idan ba kan ko wahala shari'a ta ba abin da kowane lokaci zamu yi su waɗannan na'urorin za su taimaka muna ne amma ba za mu dogara da su 100 bisa 100 ba da in mun dogara da su bisa 100 kwanakin bayan an ka samu matsala ta na'ura sai ta ƙara awa guda to in ta ƙara awa guda in kai sallah kai sallah ya za a yi mu mai ga abin da sabiti na sai mu koma zuwa ga mutazabbitin wannan tu'in tana taimakon mu ba ma shakkar wannan ina fatan kun fahimce ni shi yasa da an kai taro a majalisar malamai ta duniya rabitatul alamul islami kan ganin wata an ka tattauna kan shin na'urorin da turawa suke amfani da su su ci tana yiwa a ga wata ko ba za a ga wata ba shin za a amfani da su wasu malamai suka ce a watsar da su wasu suka ce a'a shi Sheikh bin Baz ce shi abinda an ra'ayinsa Allah ce huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adad as-sinina wal hisab to wannan hisabu din lalle shari'a ta yadda da shi ya taimaka muna wajen ru'ya in ba a samu ru'ya ba amma taimaka muna zai yi ba a itimadi akan shi ni kake so itimadi akan waɗannan abubuwa akwai hatsari shi yasa da mutane mutum wani in yazo in ba na'ura ta tace lokacin sallah ba ta ce mai Allahu akbar in kun kai sallah sai ce babu sallah ku to kai ku an koma cikin shari'a an kamin cikin littafi sai aga hayaniya ce kake yi mu yi hattara mun fahimci wannan ko yace to kama an kama anna ay wahidatin min khisal al kaffarati fa alaha ajza'atu kamar yadda kowanne daga cikin khisal na kaffara kai ya isa maka waɗannan abubuwa guda uku da muka faɗa idan mutum ya rantsuwa ya warware rantsuwarsa ko abincin mutum goma ko suturan mutum goma ko ko yantar da baiwa wa qad ajma al ulama'u mallan yace malamai sun yi ijma'i ala anna man adda salata fi awwali waqtiha cewa duk wanda yayi sallah a cikin farkon lokacinta annahu yuthabu thawab al fardi za a bashi wato lada ta sallar farilla wa talzamuhu niyyatul fardi kuma dole na yayi niyyin sallar farilla an gane ko an gane ko wa talzamuhu niyyatul fardi ko mahallul istidlali luzumu niyyatul fardi mahallul istidlal wurin da an ka kafa hujja kenan luzumu niyyatul fard saboda niyya ta farilla ta lazimce shi ma a jawazi ta'khir tare da cewa kuma yana iya jinkirtawa an fahimci ko fadalla zalika ala butlani qawlu man qala sai mallan yace wannan ya nuna wato rashin ingancin mutumin da ya ce innahu law wajabat fi awwalil waqti cewa da ta wajaba a farkon lokaci lama jaza tarku ada'iha ila ila wasatil waqti da bai halatta ba a barta har zuwa tsakiyar tsakiyar lokaci aw akhirihi ko karshen sa kenan tunda duk lokacin da kai niyyar farilla za ka yi to shi ai magana ta kare in farkon lokaci ka yi niyyar farilla za ka yi in tsakiyar lokaci ka yi niyyar farilla za ka yi in karshen lokaci ka yi niyyar farilla za ka yi to tunda in farkon lokaci ka yi ka yi farilla to ai babu wata matsala haka tsakiya da karshe wa tabayyana mallaci ya bayyana annaha ghairu wajibatin fi awwalil waqti bata zan wajibi farkon lokaci sai ka yi ta ina fata an fice ni ba dole bane in kai yi jinkiri sai sai ana balaguro lokaci sai a jam'u taqdim lokaci a jam'u ta'khir kada mu matsa mu mutane wani lokaci cikin waɗansu abubuwa sirtu irin makarantu ko wasu ma'aikatu waɗanda ake samun shugabanni masu matsala ai shari'a ba ce dole sai ka sallah farkon lokaci ba kuna sabka karfe biyu to akwai masallaci nan kusa da ku karfe ɗaya suke sallah sai ka ce ka bar wajen aiki kuma mai gidan ku baya son hakan gaba abin nan ne akwai matsala me yayi matsala karfe biyu an kai sallah an yi sallah to ku bari yan akwai masallacin da ake yi karfe biyu sai ku je can ku yi sallah ba shi kenan ba kakkaci cikin lokacin yi lokacin aikin gwamnati tunda in ka ci cikin lokacin kai daga takwas zuwa zuwa biyu an ka baka in ka fito kai wannan sallah ka ci cikin lokaci to me an laifin ka bari in an kai tun da karfe biyu lokacin ta na sai ku sallah ko ta karfe biyu me matsala din amma ina wani bai yarda ce wannan wani sabon wani bakin bai hudi na an ka kama cikin ma'aikata an gane ko yace li anna takhayyira fi tarkiha fi dhalika alwaqti mallan yace domin zabin da an ka baka ka bar ta farkon lokaci ila ma ba'dahu zuwa ga ƙarshen shi yunafil wuju wai sun kace ya kori wajabcinta wannan magana ba gaskiya bane wala shakka anna zalika kulluhu batilun kama bayyana bane ce dukkan waɗannan maganganu sun wato sun zama to ba na gaskiya ba galibi waɗannan maganganu zaka iske akwai yan mu'tazila kun san cikin ilmu usulul fiqh mu'tazila suna da ƙarfi cikin shi suna yawan kawo ara shin sai an yi hattara da su malam kuma shi ya san ilmul kalam ya san ilmul mantiq ya san ilmul jadl ya san ilmu usulul fiqh shi yasa zaka ga in ya koro waɗannan maganganu sai ya zo kuma ya rede su kuma ya bada dalilai ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala alam to sai a tsaya ana ai insha Allah assalamu alaikum